Sarasin we have over 30 seasons. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة شيخنا بهذا المحضر والتادفي بنظرة تزلنا بالظفر الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو الحميس هدو wato biyar ga watan hudu ga watan a jumada akhir shekara ta 1446 da hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daidai da biyar ga watan disamba shekara ta 2024 mun dawo kan karatun tafin nan na jawahir rasail alhawi ne ba'adu ulumi wasilatul wasail na maulan mushu abul fatih radiyallahu ta'ala anhu wanda a cikin sa muke karanta wasiqun shehu ibrahim ya radiyallahu anhu alhamdulillah mana cikin babun hudubobi za mu tashi daga inda makwana alhurbatul hamisa hudu ba ta biyar hudubatu hullati alqaha inda al-itifal bil mawjin nabawi hudu ba shehu radiyallahu anhu da yayi a taron maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sanata alfin wa salasu mi'atin wa sittin wa tamanin shekara ta dubu da ɗari uku da tamanin da shida da hijiran ma'aiki alaihi salatu wassalam fataha habi qaulihi radiyallahu anhu wadda mashawar zallani ya bude wannan a huduba da faɗinsa Allah ya ƙara masa yadda bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alwahid al-ahad al-fard samad al-malik al-quddus assalam laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir al-muhaymin Allah godiya ta tabbata ga Allah wanda yake madayanci kuma guda daya abin nufi da bukata mamallaki wanda yake abin tsarkakewa kuma wanda yake shine aminci laisa ka misali shay'un wani abu bai yi kama da shi ba wa huwa samiul basir shine wanda yake wato mai ji ko mai gani al muhaimin Allah ubangiji wanda yake shine mamallakin halitta kuma masani ahmadu subhanahu na gode wa Allah ko yana gode masa tsarki ya tabbata gare shi alama asbagha minan ni'ami a bisa abinda ubangiji tabaraka ta'ala ya ninninka na daga ni'imominsa wal fadli da kuma fadalarsa wal karami da girma zil jalal wal ikram ma abocin karamci da kuma girma wa ajallu ni'amihi ta'ala an ba'asa fina nabiyyur rahma mafi girman ni'imomin Allah tabaraka ta'ala gare mu shine da ya zama ya aiko mai da annabin rahama annabin jinƙai wa salam kuma annabin wato aminci shine sayyidina Muhammad bin Abdullah shugabanmu Muhammad dan Abdullahi ubangiji ya aiko mana shi bil hanifiyati da addini wanda yake hanifi shine addini mai karkata ga baran sauran wato addinai ya zuwa ga wato addinin annabi Ibrahim amince tabbata gare shi dinul iman wal islam shine addinin imani kuma addinin musulunci waqtarahu musharri'u shari'ati sai zama ubangiji wanda ya shar'anta shari'a ya zabe shi wa maqarrarul ahkam kuma wanda yake shine yake tabbatar da hukunce hukunce wa mahallul halal wa maharimul haram wanda yake mai halalta halal kuma mai haramta haram arsalahu bil huda wa dinil haqq li zihrahu wa din kullihi wa law kana mushrikun ubangiji ya aiko shi da shirya da addinin gaskiya don ya wanzar da shi a bisa dukan addini ko da kuwa wato mashirkai sun ƙi fahada bihi ba da dalala sai zama ya shiryar da shi bayan bata wa arshada ba'dal jahala Allah wa arshada ba'd al-jahala kuma ya zama ya a'a kenan Allah kawai ya shiryar wato bayan jahilci wa allahu bainal muslimina ba'da tafriqati wal adawa ya zama ya daidaita tsakanin musulmai bayan rabuwan kai da kuma gaba faƙala sai ubangiji ya ce wa a tasirin bi abdullahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah baki ɗayan ku ku rarraba wazkuru ni'matallahi alaikum kuma ku tuna nima da ubangiji ya gare ku iz kuntum a'da'an yayin da kuka kasance abokan gaban juna fa Allahu baina qulubikum sai zama na ubangiji tabaraka wa ta'ala ya daidaita tsakanin zukatunku fasbatun bi ni'mati ikhwana sai zama wato kun waye gari kuna yan uwa da ni'ima ta sa wa qal ubangiji yana cewa lawan fakta ma fil jami amma allafta baina qulubihim da a ce zaka ciyar da dukkan abin da ke cikin ban kasa baki daya ba za ka iya daidaita tsakanin zukatan su ba walakin Allah Allahu bainahum amma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya daidaita tsakanin su asara da muslimuna kan jasad wahid wa kalbun yal marsus sai musulmai suka zama kamar jiki daya kuma kamar wato gini wanda yake abun yadewa da siminti kaga ba zai karkata ba kuma zai zama wani yafi daga cikin sahu ba fa shu'ubul muslimina kulliha wato jama'ar musulmi baki daya ummatun wahida al'umma ce guda daya hiya khairu ummatin ukhrijat lin-nas ita ce mafi ce al'umma da aka fitar a cikin mutane wa inna hazi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun cewa wannan al'umma ku ce al'umma guda daya ni kuma ni ne annabin ku ko ni ne ubangijin ku sai za ku bauta mu amma ba bayan abin da ya gabata fa inna hu munasabatu zikra maulidi sharif sallallahu alaihi wasallama cewa a munasabar ambatan maulida annabi sallallahu alaihi wasallama uje jiji da'awati to ina sabunta kira da jami'in shu'ubul alam ina sabunta wannan kira zuwa ga dukkanin jama'a na duniya baki daya ila sa'adati allati hiya tamassuku bi dinillahi al-khalis ina jadda muku kira zuwa ga wannan hanya ta arziki wanda ita ce ruko da addinin Allah wanda yake tabbatacce dinul islam shine addinin musulunci dinus salam wal hurriya shine addinin zaman lafiya da kuma wato yanci wal uhuwatu wal mahabbatu wal musawat shine addini na yan wantaka addini na soyayya addini ne daidaito wa aqulu ina cewa kama qala maula jalla shanuhu ina kama ina faɗa kamar yadda Allah tabaaraka ta'ala ya girma wa ya faɗa wani ya ahli kitab ta'ala wala kalimatun sawa'in bainana wa bainakum Allah na abudu illa Allah wa la nushrika bi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan baban min dunillah fa in tawallahu qul shahadu bi anna muslimun qul ka faɗa gare su ka ce ya kuma zawa littafi ta'alau ku yi gangan ko ku taho ku zo ila kalimatin ya zuwa wata kalma sawa'in wanda za ta zama madaidaici ya bayyana na bayyana kuma tsakaninmu da ku za ta daidaita tsakaninmu da juna kalmar ita ce Allah na abu da illallah kar mu bauta wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'an kar mu taranta wanda Allah cikin bauta wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi kar sashen mu ya riki sashi ya zama masa wato abin bauta wanda yake saɓanin ubangiji ba in tawallau in kun juya kun ba da baya fa ƙoli shalu bi anna muslimun to ka ce da su ku shaida cewa mu dai masu miƙa wuya ne zuwa ga wannan gaskiya wa uje jiji da'awati da muslimina shehu yace ina sabunta kira na zuwa ga musulmai allazina yablugu ta'adaduhum al-yawma zuha'a 700 miliyon nisma wanda yau adadinsu su musulmai dinnan ya doshi wato misalin miliyan 700 wato miliyan 700 ila ziyarta ta masu kibi hazar dini to ina, ina kiransa zuwa ga ƙara zage dantse wajen riko da wannan addini wa ta fahimu muradin lahi wa rasulihi sallallahu alaihi sallama da ƙoƙarin fahimtar manufar Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallama faqad aka sai fil qur'ani min ad-da'wa ila adh-dhikr wa tafakkur wa an-nazar wa at-tadabbur hakika Allah tabaaraka wa ta'ala ya yawaita kira a cikin qur'ani ya yawaita kira ila zikiri zuwa ambato wattaba kuri da tunani wan nazari da duba wata dabburi da lura wa ila talabul mazidi min al-ilmi sannan qur'ani ya yawaita kira ya zuwa ga ƙarin neman ilimi wa ila al-amali bil ilmi da kuma yin aiki da ilimin da kuma yin aiki da ilimin san ka wuta bane san ka wuta bane waye shi da sunan ni ni a ɗauka zuwa ka ɗauko wata rasu daga nace ka washe ma ni a ƙaddara ne wai tarhodin za ka je nemo a wanda ba to ara shi kawai aka yi mai kashe auren wawa yauwa ko kai ba ya ba ji kunnan mu ko to magiji ya yi kira a cikin alkur'ani wuri da dama ya zuwa ga neman ilimi da kuma aiki da ilimin fa innal islam qad takafala bi jami'i matalibul khalqi in tamassaku bi badi'i hakika musulunci wato musulunci ya dauki gabarar wato dukkanin abin da halitta ke nema in tamassaku bi badi'i mutaka sun yi riko da addinin inda suka yi riko da addini to musulunci ya ɗauke musu duk abin da suke nema wa'ada Allahu allazina amanu wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadiya lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Qur'ani yana cewa wa'ada Allahu allazina amanu minkum Allah ya alƙawarta wa wanda suka bada gaskiya daga cikin ku wa amilus salihat kuma suka aikata ayyuka na gari la yastakhlifannahum fil ardi cewa wallahi zai mai da su mamaya a ban ƙasa kamar sakhlafan lazina min qablihim kamar yadda ya mayar da waɗanda ke gabanin suka zama mamaya su ma wala yumakkinanna lahum dinahum kuma wallahi zai tabbatar musu da addinin su Allah zai taba lahum wanda ya yarda da shi gare su a matsayin addini wala yubajjilannahum min ba'di khawfihim amna kuma wallahi Allah zai musanya musu da aminci bayan tsoro wa wa'adu Allah la yukhlaf shi kuma alƙawarin Allah ba a sabawa inda Allah ya tsara alƙawari sai ya cika wa idza kana almuslimuna qad ta'akharu to idan ya zama musulmi yau sun yi jinkiri mana sun zama koma baya fal illatu minhum la min alwa'di to koma bayan da ya faru gare su matsalar daga gare su ne su musulman la min alwa'di ba wai daga alƙawarin da Allah ya bane in kaga yau musulmai sun zama koma baya to matsalar ba a alƙawarin ba ne matsalar a su ne matsalar a muɗin ne wa ƙala fi ayatun ukhra Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wata ayar daban yana cewa walan yaj'al Allahu lil-kafirin al-mu'minin sabila har abada Allah ba zai sanya wani tafarki ma'ana ba zai ba da rinjaye ga kafirai a bisa mu'minai ba fa in wajadu ilaina aw ila ba'dina sabilan idan kaga yau kafirai sun samu dama akan mu ko akan wasu daga cikin mu fal illatu minna aidan to matsalar daga gare mu ne la min alwa'dil ilahi ba daga alƙawarin Allah bane mu ne muka canja ba Allah ba bal kitabul ladzi yataqa bi hadha alwa'd shi littafin da ya furci da wannan alƙawari da Allah ya kawo shine ma'ana qur'ani ko littafin da ya kawo wannan alƙawari shine qur'ani to la yatihil batilu banna ba ta zakke masa min bayne dai ta gaba gare shi wala min khalfihi wala ta bayansa tanzilun min hakimin hamid saukarwa ce daga Allah mai hikima kuma wanda yake abin godiya ko abin yabo ayyuha al-ikhwa ya ku yanwa inna al-islam la yasluhu illa bi shartayn musulunci baya inganta sai da sharti biyu asasi yayi wanda suke masu wato a su biyun nan sune foundation kuma al-aqidatu shari'a sune kuwa aqida da kuma shari'a wala budda min i'lan al-aqida ba makawa kuma daga wato bayyana aqida wato a bayyana ta karara ba makawa daga yin wannan qulu amanna billahi wama unzila ilayna wa unzila ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun ita aqida bayyana ta ake ba boye ta ake ba mutum ba zai shiga ɗaki ya ce na yi kalmar shahada ko na yi imani da Allah shi kenan in ma kayan haka dai bai ba ko kuma mutum ya shiga ɗaki ya sallah ya ce na yi sallah wato da za mu kula sai mu ga duk abin da suke arkanin islam babu wanda Allah ya sha ɓoye abin da ake ɓoyewa shine na fulfuli in mutum nafila zai yi to an fi son yi ta ɓoye amma dukkan rukunan musulunci babu na ɓoye haka musuluncin ya zo dama kowanne a fili za a yi shi ba maganar riya ake a nan gurin ko kuma ihlasi ba a riya ihlasi wannan a cikin zuciya ka suke in kaga dama ka ɗauke ka ka tsantsanta niyya ga Allah sannan za ka yi aiki in kaga dama ka sanya wani abu daban a cikin zuciyarka ko ujubu ko riya'u ko sum'a wannan daga gare ka ne dai a zuciyarka amma a asalin aikin bayyana shi ba shine yake zama matsala ba bayyana aiki ba shine yake zama matsala ba kaga dai sallar farilla Allah cewa a zo masallaci ma a taru a yi tana dan ka san a bayyana za a yi sai ka ma fito fili sai mun ganka kai sallah ba za ka shiga ɗaki kai sallah ka ce ai kai sallah ba ba mu da kana sallah ba sai mu ce baka sallah kawai amma nafila ce ka shiga ɗakin ka can kuriyar ɗaki ma ta fi lada ana amma farilla a'a ba dai a ɗaki ba ka fito masallaci kowa ya kan ka zo balle ranar juma'a sa aka yi ma a zo duk a rufa ma masallatan unguwanni amma da a wani lungu kake zalla a wani masallaci rufe shi fito in an zo nan an yi gangan ko an haɗe gaba ɗaya kowa ya ga kowa ka gama maganar da ya kuma a nan gudu ko wani zancen kaza kaza bayyana za a yi haka in zakka ce bayan da za a yi ka zo shi kenan ka buye ka dinga bada kuɗi a sace ka ce ka yi zakka ba ka yi sama sai ka fito ka bayyana ta kowa ya san ka yi zakka ba ka baka zakka kawai ba ka yi zakka ba amma da sadaka ce a aka ɓoye hannun daman kama bai san abin da hagu ta bayan ba ko hagu ba ta san abin da dama ta bayan ba a wannan sadaka kenan ta nafila amma zakka ai sai ka kururuta sai ka bayyana sai an san kai in ka bayar maka ce wannan zakka ce sai ka gaya wanda ka ba cewa zakka ce khudh min amwalihim sadaqatan تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن الله هكذا أزمي ما عند ذلك أزمي أبوي دولة أفيلي ذلك أزمي دولة كأفيلي kila kace a to ai shi kuma azumin ba dama abu ne kawai a cikin bakin kai kai ka san baka ci ba to ka isa ka ci a fili kenan da kake yi azumi a fili tunda yake ba za ka ci abinci a fili ba dai ko kenan kana azumi a fili ne eh bayan da za a ji Ramadan a ganka a fili kana cin abinci kai sama da rana ko ma ba za ka azumi bai da ka je ka buye kai kaga sai ka bayyana wannan to balle kuma aikin haji wanda dama shi sai ka mai sallama da kowa ka san da duniya za ka tafi haji ko ka hau jirgi ka tafi fu ka can a je a bayyana a filin Allah ta'ala kowa ya ga kowa ga kuna fululu ai karshen ma zan a bayyana kenan nan gurin daga baki da saboda haka dukkan arkanin islam to haka ma kalmar shahada take ba ka zo ka imani a ɓoye ba yadda ka san sauran ma a bayyana suke shi ma nan dole a bayyana shi amma abubuwan da ake nemi a ɓoye to su ne na na fulfuli wannan su ne abin da ake ɓoye amma dai ba farilla ba ƙur'ani yana ta ƙulu amanna billahi ku ce mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina mun yi imani da abin da aka sauka zuwa gare mu wa ma unzila ila ibrahim haka na mun yi imani da abin da aka sauka ga ibrahim wa isma'il da annabi isma'il wa ishaqa da annabi ishaqa wa yaquba da annabi yaqub wa lasbat da kuma ƴaƴansu shi ƴaƴan annabi yaqub guda goma sha biyu sune lasbat wa ma utiya musa wa ise da abin da aka ba musa da isa na daga littafi shine a taura da kuma injila wa ma utiya nabiyuna min qablihim min rabbihim da abin da aka ba wa annabawa ga wato daga ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma rarrabe tsakanin daya daga cikin waɗannan annabawa dukan su mu mun imani da su baki da wa nazalahu muslimun wato mu masu miƙa wuya ne zuwa gare su fasamaratul aqila saboda haka wato ƴaƴan itaciyar aqida shine al-iman imanin take gadarwa ita aqida wa samaratul shari'a ƴaƴan itaciyar shari'a kuma al-amalu salih shine aiki nagari wa husnul khuluq da kuma kyakkyawar ɗabi'a idan mutum yana kan shari'a za a gan shi na aiki nagari kuma za a ga ɗabi'oyinsa masu kyau in ko mutum ya samu aqida to imani zai zauna wal'amalu hiya salatu wa sun wa zakatu wal hajj ayyukan da ake a cikin shari'a kuma a musulunci su ne sallah azumi zakka da kuma hajji wa'annan su ne ayyuka innal ladzina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala innal ladzina amanu san dai waɗanda suka bada gaskiya ga Allah wa amilus salihati suka aikata ayyuka na gari kana lahum jannatu firdausi nuzulan to aljannatu aljanna firdausi za ta zama wato masauki gare su hal jina fiha su awaban dawomawa ne a cikin aljanna firdausi la yabguna anha hiwalan ba za su nemi canji daga gare ta ba innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إن الذين قالوا ربنا الله sannan wa'annan suka ce Allah ne ubangijinmu su mastaqamu sannan suka daidaita akan tafarki ta tanazzalu alaihim almalaika malaiku za su dinga duduma suna sauka a kansu Allah ta khafu suna musu bishara da cewa kaku ji tsoro wala tahzanu kaku bakin ciki wa abshiru bil janna kuma albishirun kuma za ku shiga aljanna allati kuntum tu'aduna wadda ku kasance ana alƙawarta muku shigarta nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya mu ne inji Allah tabaraka ta'ala mu ne majibuntan ku a rayuwar duniya wa fil akhirah haka nan a rayuwar lahira ma wala kun biya ma tasayi anfusukum kuma abinda wato a rayukan ku take sha'awa ya tabbata gare ku a cikin ta wala kun fiha ma tad'un kuma wato abinda kuke da'awa ko abinda kuke kira shi ma zai tabbata gare ku a cikin aljanna za abinda ka nema za a kawo maka nuzulan wannan gara baki ce min gafurur rahim daga Allah mai yawan gafarta zunubai ko mai yawan jinkai al-islam yad'u jami'an nas ila al-akhdh bi hadhihi al-aqida musulunci yana kiran gaba ɗayan mutane ya zuwa ga riko da wannan aqida wa hadhihi shari'a da wannan shari'a bi qat'in nazari an al-unsur wal jins wal lawn ba tare da waigen wato unsuri ba wani irin unsuri ne kai ma'ana wani irin jini ne kai ko wani irin jinsi ne kai ko wace irin kalar fata ce kai ko waɗabaƙa ko kuma ɗan wani zamani ne kai au ayyatu furuq kai ko ma wani irin bambanci Allah baya dubansa Qur'ani baya kallon wannan duka kawai Allah ya kira mutane ya zuwa ga riko da wannan aqida kai tsaye ko bai rabe ne kai ko in yamur ne kai ko bahaushe ne ko tubu ne ko in gizimi ne kai ko indiya ne kai ko tubu ne kai ko babarbare ko wata ba kai waye kai ma kuma ko dan wani zamani ne kai kuma ko wani irin jinsiya ce da kai dan najeriya ne kai ko dan indiya ne ko dan afghanistan ne ko dan ghana ko dan pakistan ko dan senegal duk babu wannan bambance-bambancen gaba ɗaya musulunci a gurin allah abu ɗaya ne kawai saboda haka yana kiran dukkan jinsin bashariya ba tare da kula da wayannan bambance-bambancen ba wannan su jami'an mutasawun amaman lahil malikul haq su mutane baki ɗayansu daidai suke da juna a gurin Allah wanda yake mamallaki ne gaskiya shi Allah ba wani bambanci a gurinsa kowa ɗaya ne kawai Allah yana cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم من الله عليم خبير يا أيها الناس يا قوم متاني إنا خلقناكم من ذكر وأنثى حقيقة مو من هل تشيكم إلى نمجد ماشي وجعلناكم شعوبا muka sanya ku jama'u wa qaba'ila da kuma kabilu da ta'arafu don ku gane juna inna akramakum inda Allah taqakum lalle mafi karamcin ku mafi girman ku a gun Allah shine a mafi jin tsoron Allah ku inna Allah alimun khabir ubangiji tabaraka ta'ala masani ne ko mai sanarwa laysa bi amani laysa bi amaniyikum wala amani ahlul kitab man ya'malu su'an yuzbihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira laysa bi amaniyikum ba da burace burace ku Allah yake aiki ba wala amani ahlul kitab ba kuma burin wato su mu mazawalan tafi ba a'a man ya'malu su'an yuzbihi kawai duk wanda ya aikata mummunan abu to za a sakanta masa da mummunan da ya aikata wala yajid lahu min dunillahi waliyan ba zai samu wani majibinci gare shi koma bayan Allah ba wala nasiran ba zai samu wani mataimaki koma bayan ubangiji ba wa hatan ayatani to wayannan ayoyi guda biyu ta zahara ni bi jala'in wa wuduhin suna bayyana qarara allaysa li ahfadi ayyi rasulin aw aqaribihi huququn inda Allah suna bayyana wa qarara su wayannan ayoyi cewa babu makusancin wani manzo ko jikan wani manzo da yake da wani haƙoƙi a gun Allah tabaraka wa ta'ala aksar min ayyi mu'minin ahara fiye da kowane irin mumini dan kana jikan wani annabi ko kana jikan wani manzo to da kai da dan koma wane ne a cikin musulunci ɗaya kuke saboda kamar yadda wannan aya ta faɗa kawai tsoron Allah Allah yake dubawa mafi girman kwakwan Allah kawai mafi tsoron Allah in ka sake kana dan annabuwa ne amma dan wani wanda ba annabi ba ila ma an ka bibiya kakannin sama kafirai ne daga baya shiga musulunci to in ka zo ya fi ka bin Allah ya fi ka jin tsoron sa kana ji kana gani sai shiga gaban ka bin Allah tabaraka wa ta'ala wa gani sai sa mun gode Allah da wannan inda a ce addini wani na da iko ya gabata wanda ya ga dama ko yake so da an shiga uku da an samu matsala yadda kaga Najeriya nan dai ƙwarai kuwa daga ga Najeriya nan sai wanda yake sai wanda shugabanni suke so ko kuma sai wanda masu ido da kwalli suke so sannan zai zama wata tsiya duk ɗin rigimarka duk ƙwarewarka duk iyawarka duk yadda ka kai ha ana ji kana gani amma idan ya zama ba ka da wani ko baka san wani ba to duk ƙwarewar ta zama ta banza duk iyawar ta zama ta iska ba abin da za ka yi tsaye na ƙasan nan in kaga kana da faɗa a ji ko ana nan nan da kai to ɗayan biyu ne ko dai ƙafa alfarma ko naira waɗannan biyun kawai su ne mutuncin a ƙasar nan amma ka da wani mutunci kowa kai in kaki kake kawai lasan na faɗowa da alo an baki da da munjaye da nu'ara ƙarewar malinta da tsoron Allah kenan duk yadda kake wajen hikima da faɗar zance da faɗar gaskiya da kaza duk kallon ka ake amma kai wani tasiri to Allah ya sai taimake mu zama musunci shi kuma haka yake ba kusanci da Allah shi kuma haka yake ba matsayi a wajen Allah da karbuwa a gun Allah shi kuma haka take ba Maulana Mushe Baradallah a wata hudu ba sai na faɗa yace da a ce addinin nan wani na da tasiri ko da manzo Allah ma kuwa sallallahu alaihi wasallam wajen ya gabata wanda ransa yake so to da Abu Jahil ai abu lahabin ko da su abu lahabin da sun gabata akan kowa abu lahabin fa yayan baban annabi ne mafansa ne amma da yake manzala bai da tasiri laisa laka min lamr shay'un da abu lahabin da abu dalib sai zama bai da manzala iya da su ga su mafanninsa ne balle dai abu ɗalib yadda annabi ke sansa da yadda ya masa gata da yadda ya kaza ya kaza ya kaza a yana ji yana gani ya ce baffa ka faɗi wata kalma guda ɗaya ita kaɗai ce ta rage ta zama shamaki tsakanin da kai a ranar kiyama ita kaɗai ce ta zama shamaki tsakanin da kai a ranar kiyama wannan kalma kullum za ka faɗa ni kullum tsayama gaban Allah amma ƙarshe bata samu ba to da haka nan sai ya fiye gaban nasa amma ya saboda wannan ba zai yi ba sai ga wani wanda yake ba ma ba larabe ba karewa balle a ci mai ba ƙwarai ka san ko a larabawan ma ba sai ƙwarai shawa ƙwarai shawa ma hashimawa ‘yan cikin gida tsaka sosai to sai ga wani wanda ba ma ba larabe balle ba hashimawa balle ba ƙwarai mutumin farisa ne larabcin mako ya yi wai shi salmanu sai ga wani suhaibu mutumin rum ko su suna cikin al'umma tsindin suna cikin kan gaba-gaba ma a cikinta ba kula da ba ne masu nan sai ga mu irin irin irin ma mun gode Allah to da shi mai maganan ma yanzu ka duba salmanu da ke gani fiye da zancen ma ya zama yana cikin musulunci ko yana cikin tawagar kaza ka a'a shi min nama ahal baiti manzo Allah ya ce masa sai salmanu minna ahlul bait amma abu labin laisa minna diga baki da to mun gode Allah saboda haka addinin nan ba zancen runtu a cikin sa ba magana alfarma ba magana kafa ba magana kaza kaza kaza kaza kawai tsakanin gani da Allah ya kake da shi ya alaka ku take inna akramakum inda Allah ya atqakum diga baki da da haka babu wani jika na wani annabi da zai zama ya fi samun haƙƙi a gun Allah fiye da yadda mumini kowane ne daban zai samu ba magana ba na sama bace fa rasul sallallahu alaihi wasallama jaddu kullu taqiyin kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaka ne ga dukkan mai tsoron Allah kawai kakan kowa ne kakan mai tsoron Allah ne walau kana abdan habashiyan kuma ko da bawa ne mutumin habasha inda ya tsoron Allah shikenan wa hadha laysa bi hadisin marfu wannan dai ba hadisi ne marfu'i ba walakin ma'anahu sahihun amma ma'anar zancen kuma ingantacciya ce fa yadullu alayhi kaunul ulama fi kulli ummatin warasul anbiya abin da yake nuni zuwa ga wannan shine kasancewar malamai a kowane zamani su ne magada annabawa me yasa ba a ce 'ya'ya ne magada annabawa 'ya'yan annabawa da jikokinsu sai ka ce malamai ne magadansu malaman nan kuma kowane iri ne fa ko bakan fata ne su kowane irin yare ne ma dai su ne magana annaba haza wa inna lil mar'ati fil islam wa kanatu muhtarama to wannan kenan ji shehu sannan ku sani cewa mace a musulunci fa tana da matsayi wanda yake abin girmamawa ita ma mace ba kuma baya bace fannas fannisa'u shaqa'iqur rijali su mata su ne shaqiqan maza ma'ana jera suke kafada da kafada وعليهن من تباعة الدين مثل ما على الرجال سواء بسواء su ma an ɗora musu wajibi su ba addini kamar irin yadda aka ɗora wa maza daidai da daidai yadda aka ɗora wannan aka ɗora wannan ƙala ta'ala ubangiji tabaraka ta'ala yana cewa innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما lalle musulmai maza da musulmai mata da muminai maza da muminai mata da masu kyauta sai ibada maza da masu kyauta sai ibada mata da sadiƙai maza da sadiƙai mata da masu haƙuri maza da masu haƙuri mata da masu jin tsoron Allah maza da masu jin tsoron Allah mata da masu yin sadakoki maza da masu yin sadakoki mata da kuma masu yin azumi maza da masu yin azumi mata da masu kiyaye farjinsu a cikin maza da masu kiyaye farjinsu a cikin mata da masu zikirin Allah da yawa maza da masu zikirin Allah da yawa mata to Allah subhanahu ta'ala ya tanada musu magfiratan wato gafara wa ajran aziman da kuma lada mai girma walan yufidu halqarin salih miji nagari ba zai amfana miki komai ba in qasurat fiti ba a dini idan matar ta zama ta takaita wajen bin addini kada ta ta kama ai mijina shine wani ko wane ne mijin nata idan bata ba Allah ba in an je lahira tana ji tana gani ba zai amfana mata ba ba zai amfana mata ba daraballahu masalan lil ladzina kafaru mar'atu nuhi wa mar'atu lut Allah tabaaraka wa ta'ala ya saba misali ga kafirai wayannan da suka kafata Allah ya saba musu misali da mi imra'atu nuhin Allah ya zuba mata ya zuba musu misali da mata Annabi Nuhu wa mar'atu Lut da kuma mata Annabi Lut kana ta ta ta abdai min ibadina sun kasance su su biyun nan suna karkashin ikon waɗansu bayi guda biyu min ibada daga cikin bayinmu salihaini bayin kuma nagari fa khanatahuma amma sai suka hayince su suka hayinci wa mazan nasu su matan sun hayinci mazan aikin da suke kai da shirye da suke kai su ba sa kanta su wa'annan annabawa ne annabi nuhu da annabi lulu matan kuma suka zama mutanen banza su kuma ba su aiki irin nasu ba su mai imani kamar da su suke ba su imani da annabawan ba ma falan yi guniya an huma min Allah shay'an sai zama ba su amfana musu komai a gun Allah ba wakila sai ma aka faɗa na kiyama aka ce da su udkhulan nara ku shiga wuta ma'addakhilina tare da ba su shiga wuta matan su shiga wuta mazan kuma suna aljanna wai na sani ne kai to me ke eh ha nake ce mai dafa ganna kama anna kama anna salahuha lan yufida salahaha lan yufi da ƙarina hal muƙasiri kamar yadda ya zama ita ma gyaruwar halinta ita matar to ba zai amfana wa mijinta ba shi kuma in ya takaita wajen bin Allah yadda aka ce mijin ba zai amfani matar ba in shi ya ba Allah ita ba ta ba to haka ita ma matar ba za ta amfani mijin ba in ita ta ba Allah mijin bai ba Allah ba wato kowa dai Allah zai masa hukuncin gudan aikinsa ne ba magana ce ta wa kake tare da shi ba ko waye babanka ko wace ce mijinki waye mijinki ko wace ce mata ka dubba wannan za a duba ba kullum mujzan bi amalihi kowa za a sakanta masa da aikinsa ne in khairan fa khairun in alheri ya aikata a saka masa da alheri wa in sharran fa sharrun idan kuma sharri ne to shikenan a sakanta mutum da sharrin sa la ma ka sabar wa alaiha ma ta sabat abinda rai ta tsoro wurinta nata ne abinda kuma ta dangwalo kanta shi ma musifa tana kanta daga baki da ai yadda Allah ya saba misali dinnan da matar da matar annabi ludu da matar annabi nuhu to haka ma kuma tabaraka wa ta'ala ya kuma koma ya saba misali a wata ayar daban ko da matar fir'auna kuma wa daraballahu masalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibn li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min qawmi zalimin mana ubangiji tabaraka ta'ala ya saba misali ga muminai kuma wanda suka bada gaskiya ga Allah ya saba musu misali da matar fir'auna kuma ita ce Asiya ko iz qalat yayin take bayar ce rabbi ibni indaka baitan fil janna Allah ka gina min gida a gurinka a aljanna mallan so wa najini min fir'auna wa amalihi ka tsere da ni da fir'auna da aikinsa wani jimin ƙwamin zalimin Allah ka tsirar da ni daga sharrin mutane a zalimai kaga ita ba ta da fir'auna kan aikinsa ba ta tare da shi ta yi masa bara'a daga abin da yake mumina ce tana cikin matan manzo Allah aljanna amma za ta amfani fir'auna wannan imanin nata ba zai amfani shi ba kamar yadda kafircin wayannan wato imanin annabawan nan bai amfani wannan kafirai mata ba to haka su ma wayannan ayyuhal ikhwa ya ku lahama ka sauran maka cikin ayyuhal ikhwa ya ku yan uwa inna allaha khalaqa la khalaqa cewa allah tabaraka ta'ala ya halitta halitta wa hadahu shi shi kadai shi kadai ya halitta li ya'rifu ya halice mu ne dan mu san shi wa ya'budu dan su bauta masa mukhlisina lahu din suna ma tsantsance addini gare shi allah shi kadai wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun ma halice mutun da aljanna sai dan su bauta mu khalaqahum liyarbahu bihi ya halicce su shi Allah don su ci riba da shi laliyar baha huwa ba don shi Allah ya ci riba ba da abin da za ka yi riba ce gare ka gare ka aikin zai da gare ka sakamakon sa yake ba wai shi Allah da kai wa aikin ba gare shi aikin yake ba me Allah zai da kai mu zai da aikin lan yana Allah lahu muhawala dima uhaku walakin yana lahu eh attaqwa minkum haka ya faɗa cikin wata aya sun da yake magana akan wato a lokacin da yake magana wato akan yanka wani na salati wani suki wa matiya wa mahaye wa matiya Allah rabbil alamin ka gaya musu da rayuwata da mutuwata da nusku wato yankan ibada da nake yi duk gaba ɗaya ga Allah ne Allah nake yi wa tabaraka ta'ala ba na yi wa wani sa yi wa wani Allah wa'in na abubuwan shirka kenan taranta wanda Allah cikin bauta ne sai dai ka idan Allah shi Allah za ka yi shi kaɗai kawai duk wani abubuwan Allah za a nufa da su da sallah da azumi da zakka da hajji da yankan ibada da za a yi da rayuwar da mutuwar gaba ɗaya zai zama ga Allah ne to a wata aya sai yake faɗa waccan tabaraka wa ta'ala cewa lan yana da lahaluhu muha yankan da kuke na ibada naman baya zuwa gun Allah wala dima'u hajjin ma baya zuwa gun Allah da kaji an ce a yankan layya ko a yankan hadaya ko a duk wannan yankan ibadan da ake yi ko yankan suna ko yankan mai ma dai za a yi a zubar da jini dan Allah duk wannan da ake ba jinin bagun Allah yake tafiyawa naman bagun Allah yake zuwa ba farkon Allah da wannan duka walakin yana lahu taqwa minkum tsoron Allah da ke cikin zuciyarku kawai Allah yake bukata ya ce ku yi kun yi dan shi ku gai shikenan ya bukata kenan Allah ya umarce ka da aiki kai kuma dan shi to kaji iya muradin shine abin da zai je ga Allah kawai amma da wannan babu wani abu kuma daga baki da da haka laliyar ba huwa Allah ba yana nufin ya ci riba daga gare ku bane ma uridu minhum min rizqin ubangiji ya ce baya bukatar wani arziki daga gare mu wa ma uridu an yadi mun ba yana nufin ko mu ciyar da shi ko mu ciyar da kanmu ba inna Allahu huwar razzaqu shi Allah shine tabaraka wa ta'ala wanda yake mai yawan arziki hikmatun baliga wa ma tukun nuzur shawai kawo aya Qur'ani ya ce hikmatun baliga duk wannan magana da muke faɗa hikima ce wata take mai kyau makura in dai wannan bai isa dalili da hujja ba bai saka gane ba to sai me za a ba ka gane amma fa ma tugunin nuzur fa ma tugunin nuzur gargadi baya amfana da bayan nan shine kawai dalili gargadi baya amfana da yana amfani da shi kenan sai sai su wasu da wannan wa gar arsal rasulahu haqiqa Allah tabaraka ta'ala ya aika manzansa dai ka mutul hujjati alan nasi dan ya tsaye da hujja ya kafa hujja ga mutane za a iya zuwa lahira Allah ya ce ya ba ku sallama mu ce amma musanta ba baka aiko kowa ya gaya mana ba musanta ba ya ba ku ya azumi ba amma musan shi ba ya ba ku ba annabi mu ce ai bai zo ba to dan ka akai ga haka ka a zuwa kafa Allah hujjar dalili sai shi Allah ya yanke mana hanzari ah ai akwai fitira ko fitratul lahi allati fadara nasu alaiha me fitira fitira shine asalin halitta to asalin halitta kowa da kowa Allah ya halice shi ne mumini Allah ya halice shi musulmi sai ya zo duniya yake canza kala ya koma inda zai koma ko kafiri ko mushriki ko mai zai koma ya koma amma asali kowa mumini ne to da Allah ya ga dama sai dogara da iya wannan ya kyale mu haka mu zauna akan fitira kuma mun je lahira ya ce yana jiran ya ga mun yi aiki in ba mu bai ba mu san mu ce masa ya akai ba amma duk dan dai Allah ya yanke hujja ya yanke dalili sai ya aiko annabi ya zo ya ga mana wal imani billah shi imani da Allah wa rasuli da manzon sa ita zaman imani da kullu anbiya yin imani da Allah da manzon Allah ya kunshi yin imani dukan annabawa wal malaika da dukan malaiku wajen wannan da kuma aljanna da wuta duka sai an yi imani da su kama da fil qur'anil karim kamar yadda cikin alqur'ani mai girma qur'ani ya ce amanu rasulu bima unzila ilayhi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan manzon Allah ya yi imani da abin da aka sauka gare shi shi annabin shi farin imani da abin da ya sauka gare shi wal mu'minun daga ubangijinsa wal mu'minun da mu'minai kullun amana billah kowa da kowa daga cikin mu'mina ya imani da Allah wa malaikatu da malaikunsa wa kutubi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi mu'mina suna cewa ba ma rabe tsakanin wani daga cikin manzanni duka mun imani da su baki da ba mu zabo na annabi banda wani ba da ma ta nan gurin kafirci ya zo wa yahuda da kiristoci su kiristoci da yahuda ba a ce musu kafirai da ko yanzu ba za ka ce musu kafirai kai tsaye ba amma ta ina sai kafirta ta inda kafirci ya zo musu shine kin yin imani da annabi Muhammadu ko kuma ware wasu annabawa su yi imani da su banda wasu ta nan kafirci ya zo amma da haka ba su mazawal tabi ba a ce musu kafirai to amma sun tabbata kafirai ne saboda kin yin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ware wasu gabar wasu to kai ma musulmi idan za ka yi imani da annabi Muhammadu ka ce baka yi imani da wani annabin daga cikin annabawa to ka zama irin su saboda kai ma kafirci ya zo mata nan gurin Allah ya kiyaye shi sallallahu alaihi wasallam na adam ya rasuli وقالوا حسبنا الله وقالوا سمعنا واطعنا suna cewa mun ji kuma mun bi gufranaka gafarka ya ubangiji Allah ka gafarta mana rabbana wa ilaikal masir mu kuma ta tabbata zuwa gare ka wa wala haula'i rusul farkon manzannin nan shine nuhun alaihi salam shine farkon manzo wa akhiruhu muhammadun sallallahu alaihi wasallama na karshe a cikin manzanni kuma shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama istafahum ubangiji tabaraka ta'ala ya zabe su Allah ya zabe su wa'ahalahum sannan ya wato ya mai da su mazo mana ya cancantar da su litalakir ilimi minallahi ya cancantar da su ga karɓar ilimi daga Allah tabaraka wa ta'ala lihidayatin nas don su shirya da mutane rahmatan minallahi tabaraka wa ta'ala kuma don jin kai daga Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo su mabtahul islam mabudin musulunci shine la ilaha illallah sana ake shiga duk wanda zai fara musulunci sai ya faɗa wannan kalmar tukunna la ilaha illallah wa iya kazalika mabtahul janna to kuma wannan kalma ta la ilaha illallah ta kuma mabudin aljanna kuma amma aba an yi karrabi shahadataini duk wanda ya kiyaye furci da kalmar shahada guda biyu sai la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa huwa kafirun to wannan kafiri ne amma a karrabi ba abdi ma su dammana ta wanda kuma duk ya furci ko ya tabbatar da sashi daga abin da wayannan kalmomi guda biyu suka kunsa wa aba an ya qarrabe ba'din amma ya kiyarda ya furci da wani bangare kuma ko ya tabbatar da wani bangare fa huwa kafirun to shi ma nan kafiri ne har yanzu kamar misalin wanda yace ya yarda la ilaha illallah amma bai yarda muhammadu rasulullahi ba to ba kafiri ne har yanzu misali kenan in ya imani da wani bangare bai imani da wani ba wal imanu shi imani huwa tasdiqu shine gaskata abin da aka zo da shi wal kubur huwa takzib kafirci kuma shine karetarwa sarrifantarwa takzibul qur'ani sarrifantar da alqur'ani aw takzibun nabi qawlan aw fi'lan ko kuma sarrifantar da annabi ko fada ko aiki abinda annabi ya fada ko abinda kace maka annabi yayi ya zama ka karyata baka yadda ba to wannan shine ma'ana amma in irtakaba muharraman amma idan ya zama irtakaba muharraman mutum ya zama ya hayyace wa abin da yake haramun wa huwa muqirrun ya ji ya aikata abin da ba daidai ba na haram ma'ana abin da aka hana yayi kamar ya sha giya uzbillahi ko yayi zina ko ya caca ko yayi wani abu wanda yake abin hanawa amma wa huwa muqirrun amma ba halin yana mai furci da kalmar nan ta shahada guda biyu kuma ya yarda da haramcin abin da ya aikata illa dai ya san sabo yayi to fala ya kafuru wannan ba za a ce masa kafiri ba ba kafiri bane mai sabo sunansa musulmi kenan mai sabo ba a ce mai sabo kafiri sai in ga ya zama kafiri sai in ya musunta abinda kalmar shahada ta kunsa wa yajibu alai tauba saboda ka ya wajaba gare shi tuba daga laifin da ya aikata astaghfirullah inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta a taranta Allah da shi cikin a taranta wanda shi cikin bauta wa ya gafiru ma duna zalika min sha amma yana gafarta abinda bai kai haka ba ga wanda yaso wa taubatu ita tuba maqbulatun qada'an karbabbiya ce kai tsaye inda mutum ya tuba Allah ya karba fa tayu min zambi kamar la zamba lahu wanda yake tuba daga aikata zulubi kamar wanda dama bai taba yin zunubin bane wa shartu hannadam sharadin tuba kuma shine yin nadama tukun ka yi nadama a kan abin da za ka aikata ka yi nadama ka ji ba daɗi a ranka to shi kunna shi ne shirin na farko ba haka nan kawai za ka tuba kamar ya ah ka zo kana yin aikin kana saban a lokacin kuma kana sa Allah na tuba tuban karuwa kenan tuban ta ne ba zai hanta gobe ta yi ba ah san take tuban ma bai ba ta kulle a ranta na mata jina ba ina ma wani kwastoma nan yana janta ma ta gama tuban a ci gaba to mu gina wannan tuban muzuru wannan wasa da Allah ne shara'i a cikin tuba na farko tukunna mutum ya nadama akan abin da ya bari yayi a baya ya ba bar saban tukun in kana masa labisa bi hago sai ya bar saban tukun shara'i na farko kenan ya bari daya na biyu ya ji ba daɗi daga abin da yayi na uku ya niyya ba zai kuma yi ba to sannan tuba ya cika shara'i kenan in ba samu haka ba a samu tuba ba sharɗu hannadin sharɗin da shi ne nadama akan abin da ya shuɗe wani ikla sai kuma ciruwa daga saban ka janayi wani yato Allah ya uri sai kuma niyyar ba za kuma yi nan gaba ba in Allah ya yubuta wa bi na yubuta mutadahirin ubangiji wata Allah yana son masu tuba kuma yana son masu tsakaka ayyuhal ikhwa ya ku yan uwa innal iqrar bi shahadatayn furci da kalmar shahada guda biyu uwa anta shahada Allah ilaha illallah muhammadur rasulullah shine ka shaida ba abota santa sai Allah annabi Muhammadu manzo Allah ne sun mal khudu'u li shari'atul islamiyya sannan kuma mutum ya zama wato ya yi kankan da kai ga shari'ar musulunci ya gurfana gare ta bi ibadatul lahi ta'ala shine ta hanyar bautar Allah ta'ala duna ishrakin ba ta taranta wanda Allah cikin bauta ba fallahu al-ma'budu huwa huwa bari'u hadha al-wujud shi Allah tabaraka ta'ala wanda ake bauta fallahu ma'budu shi Allah abin bauta huwa bari'u hadal wujudi shine makagin wannan samuwar gaba daya bi amali yuqdatihi da aikin sa no bi ilmihi ne bi ilmihi yuqdatihi da ma ba bi amali ba bi ilmihi da sanin sa yuqdatihi kuma ikon sa wala kana wala shay amahu Allah ya tabbata tun babu komai tare da shi wa huwa al-qadim shi Allah shine wato marashin farko bila bidayatin ba da farawa ba wal baqi bila nihaya Allah shine wanzaje wanda ba shi da ƙarshi wala wal wal akhir wal zahir wal batin wa bi kulli shay'in alim Allah shine farko shine ƙarshe shine sarari shine boye kuma shine masani da komai ayyuha shababa ya ku samari inni ashkurukum ala kalimatikum rai'a shawai ce ina gode muku a bisa kalmomin ku wanda suke wato masu kyau kun yi kalmomi masu kyau wa ila al-amam kuma a ci gaba kasa akwai wata al'ada mai kyau wadda shehu ya kafa nan ma da ana yi yanzu da dai Allahu alam ko ya aka yi abubuwan su nan so mu ja baya an daɗe zama a yi amma da ana yi nan ma wato ranar maulidi akwai wata al'ada Allah ba mu ikon farfado da ita shine wato ana ba matasa dama su yi hudubobi mutum ya rubuto huduba ko kasida a game da sha'anin maulidi din ko wani abu na sha'anin rayuwa da ake ci ko wani abu na sha'anin rayuwa da ake ciki sai zai gabata a wajen maulidi to amma da abin ya zama yayi yawa masu rubuta hudu ba sun yawa in aka ce a ba su dama a cikin daren maulidi sai su cinye daren gaba daya sai shehu ya ware wani abu sai ake yin umsiya da yamma kafin zaman maulidi kaga da za a zana maulidi ai to da yamma sai shehu ya fito ya zauna sai a ba samari dama sai ta zuwa ɗaya bayan ɗaya kowa zai gwata da hudubarsa shehu yana saurara to gidan shi mata jani mara dalla wani haka ake yanzu haka ɗin nan haka ake duk ranar maulidin haihuwa za a zauna da yamma a ta gabatar da hudubobi da kasidu da kaza kaza haka ranar maulidin suna ma za a zauna a kanta kafin mutum ya gabatar dama sai ya zo ya ka an duba ko kuma ya ka an tantance eh wannan ta shiga to za ka gabata in ba ta yi ba shikenan wannan kaga akwai zabararwa a ciki zabararwa a bisa neman ilimi zabararwa a bisa faɗar magana ko yin magana a gaban jama'a zabararwa a bisa yin hudubobi da sauran abubuwa da irin wannan akwai taimakawa wajen kuma mutum ya rika kwarewa a larabci da sauransu to wannan da za ka ganin ma mutum ɗaya biyu haka ana ɗan rubuta zuwa gabatar amma da yanzu an jima ba a samu wanda suka zo suna yi ba kuma abin da nema ya zama ya tafi za kamata matasa a zabura su da da za ka zo kawo dama za a baka dama to rashin ba a yi din ne eh man sani duk kuna yan arabiyar nan kuma gashi nan ya zabura a dinga yi har ma wata na wata na abin yayi yawa mu zo mu dinga yin umsiya din a zauna da yamma masallaci a ta yi na a gabatar da hudubobi da zarar cimar da a tilar da cewa wani abba yaya bana allah ya sa ka yi guda daya mai kyau ƙwarai kuwa ka kawo sai kanka da kanka za ka kana gogewa abin yana ƙara kyau daga baki da to shine nan shawo yake musu godiya su samari yake cewa na gode muku da kalmomin ku da suke masu kyau wa ilal amam kuma a ci gaba shawo yana godiya akan abin da suka yayaba musu fa inna mustaqbala kullu watanin shehu ya ce nan gaba na future me ake ce future ne na rushe na hausa me future ai nan gaba eh to ma'ana nan gaban kowace makoma bari mu ce makoma ko makomar kowace ƙasa inna ma ya tawaqqabu ala shababihi to makomar ta yana dogara akan samarinta ne in kana so ka gane ya da gari zai zama nan gaba to ka kalli samarin gari mai suka mai da hankali in ka ga samari duk sun ji hankalinsu kan bal da kiripto eh da shiririta da shirme da daba da zaka zaka za to an samu matsala kai ka san nan gaba wannan garin gaba ɗaya kawai bai da bai da makoma amma ga matasa sun mai da kai wajen karatu da kirkire-kirkire da iktishafat gano abubuwan da suke boye to ka san lalle wannan al'ummar nan gaba tana da future mai kyau haka ne to shine ma'ana saboda samarin su ne ake sa rai su tsawon rai a gaba dan manya da suka riga suka manyanta duk gani kace nan da 'yan shekaru za ka da babu su to wa'annan yaran da kake kallo su ne za su zo su nan gaba ɗin to nan gaban kowace al'umma kuma kowane gida ma haka ne nan gaban gida yana da alaƙa da matasan gidan da suka taso ya suke in matasan sun rungumi karatu sun rungumi sana'a sun rungumi kaza to nan gaba wannan gidan zai kyau amma in nan in matasan gidan suka watsar da duk wannan abubuwa suka shiga shirme da tumasanci to ka san nan gaba akwai matsala daga baki da to kaji da haka makomar kowace al'umma yana dogara ne da shabab samarinta lakin la'ala kullu shubbani shi wai ce amma ba dukkan samari fa kaka na ce makoma tana kan samari ba dukkan samari fa bar ala shubbanin musaffafina bar dai makoma ta dogara ne akan samari masu sakafa masu ilimi zawil akhlaqil hamida kuma wanda suka dauki dabi'o'i na gari abin yabo wal himmul aliya da kuma himma madaukakiya to sune makoma take dogara da su fa amma shababun bila saqafa amma samari wanda ba su da ilimi wala akhlaq ba su da dabi'o'i masu kyau fa garsun bila samar to wannan kamar shuka ce wanda bata kwaya ba ba kwaya me amfanin ta karma mun banza za a samu kawai fa jiddu ku yi kokari ne shehu wajtahidu ku kara kokari fi tahsilil ilmi a cikin neman ilimi laysa ilmul fara'id wan nawafil fa has ba ce muku nake fa ilimin farilla kawai da nafila ba ba wannan ba ilimin addini kawai kadai ilimin yadda za a yi sallah da azumi da zakka da hajji da kaza kaza ba wannan kawai ba walaysa ilmul hisab fahas ba kuma ilmin mathematics kawai ba lissafi ba walaysa ilmul lugha wan nahwi was sarf wal balaga bi furu'iha fahas ba kuma ilmin wato abin da ake cewa grammar da yare shine linguistics da ilmin sarf shine morphology da ilmin balaga ko eh rhetoric da dukkanin wato rassanta duk ba iya wannan kadai ba ban ce ku tsaya iya nan ba walakin sharu walakin sharuku man tarakat himamuhum ila ilmi asrar al-kawn so nake in ga kuna gogayya da wa'anda himmo su ta daukaka ta ta kai su zuwa ga ilimin sanin sirrikan da ke cikin kauni gaba ɗayanta kaga ana zuwa duniyar wata aje a gano wasu abubuwa nan nake so ga kun kutsa ni shehu subhanallah duk ba iya wannan ba wannan din ku hada da shi amma da wancan in gan ku a cikin physics da chemistry da biology da da da da waye ɗaya ne duk dai wayannan in gan ku a cikin wayannan ilimin eh na likitanci da kaza ƙara ta'ala ubangiji yana cewa kulun zuru ma lafi samawati wal ardh ka ga musu ya rasulullah kace ku duba ku gani me a cikin sama da kasai ashe Allah ne da kansa yace a ji a gano kaunu ku duba ku leƙa ku gano me a cikin ƙasa da sama sama a bincika a gani yaya ƙasa a tono man fetur a tono tagulla da azurfa da da kaza a tono abubuwa wanda suke boye a wata aya Allah ya ce a walam yanzuru fi malakuti samawati wal ardh wai ba za su duba bane a cikin wato malakutu boyayyin sammai da ƙasai kenan wa ma khalaqa Allahu min shay'in da abinda da Allah ya halitta daga wani abu su buɗa su gano mana wa ashkuru kadhalika sha'iran lubnani haka na inji shehu ina gode wa wannan mawaki na mutumin labana al-mufliki wanda yake wato mai ƙwarewa al-ustadh Sheikh Ibrahim Hawi alaƙa sai shi ɗannana a bisa wannan waka da ya mai daɗi ya zo ya yi waka mai kyau shi ma na gode masa wa ma hiya bi awwal barakatukum ya aba Khalid shehu ya karin magana wannan karin magana larabawa ne ma hiya bi awwal barakatukum ya kaza in ka an ce in ka faɗa wannan to karin magana ne ma'ana wannan ba shine farkon albarkar ka ba dama ka dai kana abubuwa masu kyau eh in mutun ya wani abu da ya kayatar sai a ce ma hiya bi awwal barakatukum ya al fulan sai a faɗi sunansa eh wannan ba shine farkon abin da kuka ni kirki ba dama kun ji da kuna abubuwan kirki wa ashkurukum sa'irul mushariki wa ashkuru sa'irul musharikin ko mushtarikin ina gode wa sauran waɗanda su ma suka zo suka bada gudunmawa a cikin wannan abu ayyuhal ikhwa ya ku yan uwa innana ala dinin muna kan wani addini na ta yakanu annahu dinin da zata Allah wanda muka sakankance cewa shine addinin da Allah ya yi da shi wa daliluna dalilin mu akan wannan hadal qur'an shine wannan alqur'ani allazi yutla min sadr al-islam wa hadu majara wanda ake ta karanta tun daga farkon musulunci har zuwa yau har zuwa nan gaba ma lam yaqafi tagayyurun amma har yau ba a samu canji a cikin qur'ani ba yadda yake haka yake wala tabdilun ba a samu canzawa ba wala tahrifun ba a samu canzawa ba har yanzu kalmomi ne guda uku ma'anarsu kuma mu a hausa ɗaya ne amma a larabci akwai bambanci tagyiri shine a canja abin da ya zo a cikin lafazi da kuma ma'ana tabdili shine a canja wata kalma da wata ko da za su bada ma'ana iri ɗaya taharifi shine a canja harafi kawai ya sauya ma'ana kuwa eh a ɗauki gaba ta kuma baya ko ai wani abu da irin wannan misali Allah ya ce ya bunayya ka zo ka ce ya baniya eh kaga wani tarifi ne ko ko kuma subhanal ladzi asara na'am bi abdi kace bi indihi misali tarifi ne wannan to duk da irin wayannan duk gaba ɗin san jawa ne duk qur'ani bai karɓo wayannan ba wallazi tahadda bihi muhammadun nabi al-ummi ka fatal bashar wanda kuma shine addinin da ko qur'anin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake mai takama da wahayi yayi tahaddi mana ya yi challenge din dukkanin gaba ɗayan jinsin mutane su zo da irinsu za su iya amma ba su iya kawo ba ƙur'ani ya ce wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina in kun kasance kuna cikin kokonto akan gaskiyar abin da muka sauka mu bawa mu shine ƙur'ani fatu bi surati min mislihi to ku zo da kamar sura ɗaya mana irinsa kuma ku kirkiro sai mu gane cewa ashe ana iya kirkira wa da ushahada'akum ku kirawo wato ababatsan shirin taku wanda za su muku shaida min dunin lafi kuma bayan Allah in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya a cikin abin da kuke da'awa mu'jizatan tastamir ila al-abad da qur'ani mu'jiza ce wanda za ta zarce har zuwa abada da mallada na fa karfi kullu mu'jizatin min an-nabiyina izza ad wa lam tadun shau ya ta masa da baitin busiri a cikin albarda wanda yake yabon qur'ani da ita yana cewa damat ladaina shi qur'ani din nan mujiza ce dama ta daina wadda ta dawwama a gabanmu ta dawwama a wajenmu ƙur'ani mujiza ce madawwamiya a hannunmu fafaqat kullu mu'jizatin min nabiyina shi yasa wannan mujiza ta ƙur'ani ta zarce dukkanin wasu mu'jizozi na annabawa gaba daya me yasa izja'at saboda sauran mu'jizozin sun zo walam ta dumi amma ba su dawoma ba shi kuma wannan mu'jiza ta Qur'ani ta zo kuma ta dawoma har yanzu ga ta muna ganin ta ayyuhal ikhwa ya ku yan uwa inna sahabatul kiram cewa sahabbai masu girma radwanullahi alaihim Allah ya ji da su qad sadu kullaman adahum sun shugabanci duk wanda ba su ba ila yawmul qiyamati hazara al-qiyama sun shugabanni akan kowa su sahabbai lima tahallu bihi saboda abin da suka yi ado da shi su sahabbai mina sidiki ina gaskiya wa sabri da juriya wal tabatul qalb da kuma wato hado zuciya wa sabatul aqdam da tabbatar daga dagai wala fadla li ahadin ala ahadin illa bid diyanati wat taqwa ka san ko babu fifiko akan ga wani akan wani in banda wanda ya riko da addini kuma ji tsoron Allah qala az-zuhri imam zuhri yana cewa qaddimtu ala abdin ala abdul malik bin marwan na je gurin abdul malik bin marwan sarki ne zamanin banu umayya shine halifan zamanin na je gurin abdul malik bin marwan qala sai ya ce min aina qadimta ya zo ya zuhuri daga ina ka taho zuhuri daga ina kake qultu kai sai na ce min makata daga makka nake qala sai ya ce fa man khallafta fiha yasudu ahlaha wa kabaro a makka a matsayin jagora akan mutanen makka yanzu a ilimi da kuma tsoron Allah qultu sai nace a da'u bin rabahin na baro qala sai yace to a da'u bin rabahin min al-arabi am min al-mawali balarabe ne ko ko babawa ne qultu sai nace min al-mawali daga cikin babayi ne qala sai yace bi masadahum to da me ya shugabance su tai akan shugaba akan laraba kuma qultu sai nace bid diyanati saboda riko da addini war riwaya da kuma yana da yawan riwaya hadisi qala sai yace ahlud diyanati war riwaya yajibu an yasudun nas eh gaskiya ne dama ma abota addini da kuma ruwaya hadisi ya zama dole zaman su ne shugabanni akan mutane qala fa sha'ul malik yace fa man yasudu ahlal yaman to waye kuma yake shugabantar mutanen yaman a yanzu wajen ilimi da tsoron Allah da kuma shugabanci qultu sai nace dawusu bin bin kisan qala sai yace da ni min arabi amil mawali to shi balarabe ne ko babawa qultu sai nace min mawali daga cikin bobayi ne shi ma qala sai yace bi masadahum to da ya aka yi zama shugaba akan su kuma qultu sai na ce bi ma sada biyu a dawo bin rabahi shi ma ya shugabanta ne da abinda a dawo bin rabahi ya shugabanta da shi ma'ana me na'am addini da kuma rawar ruwaya hadisi ƙara sai ya ce man kana kazalika yan bugiyan yasu dan nas idan ma duk wanda yake kamar haka to ya kamata zama shi shugaba akan mutane ƙala sai al-malik bin ya kuma tambaya faman yasu da ahadu misr to wa yake shugabantar mutanen misr kuma qultu sai na ce yazidu bin abi hubaibin ko bin abi habibin kala sai ce min arabi amir mawali balarabe ne ko babawa qultu sai nace min mawali shi ma daga cikin babayi din ne kala aha fa kala kama kala fil awwali to sai ya faɗa kamar yadda ya faɗa a cikin sha'anin mutanen farkon can guda biyu da aka ambata a sama cewa wanda yake kamar haka dama ya kamata zai shiga kan mutane in dina da addini da kuma ruwaya sun makala sannan kuma tambaya fa manyan su da ahlul sham waye shugaba akan mutanen sham qultu sai nace makahulu dumishki makahulu ad-dumishki shine qala sai ce min arabi amin mawali balarabe ko babawa qala sai ce sai fa qala kama qala fil awwalina sai faɗa cikin kamar yadda ya faɗa kan na farkon cewa shi ma babawa ne sai mamaita magana ta baya qala sai ce manyan su da ahlul jazira to waye yake shugabantar mutanen jazira kuma fa qultu sai nace maimun bin maharana qala sai ce min arabi amin mawali to balarabe ko babawa qultu sai na ce min mawali shi ma dai babawa ne fa qala kama qala sai ya faɗa kamar yadda ya faɗa a baya sun maƙala sannan ya ce fa man yasu ahli haramina waye to yake shugabantar mutanen harami kuma haramin mu qultu sai na ce abdahaku bin bin muzahim dahaku bin muzahim ne fa qala sai ce min arabi amil mawali daga balarabe balarabe ne ko babawa qultu sai na ce min mawali shi ma daga cikin babayi ne fa qala kama qala sai ya faɗa kamar yadda ya faɗa kan na farkon sun maƙala sannan ya tambaye ni manyan su da ahalin misal basara waye yake shugabantar mutanen basara qultu sai nace al-hasan bin abil hasan hasan bin abil hasan ne ala sai yace min arabi amil mawali daga balarabe wato mana balarabe ne shi ko bawa ne qultu sai nace min mawali shi ma daga babayi ne ala sai yace wailaka kai canka fa manyan su da ahalin kuba to wane da yake shugabantar mutanen kuba har yanzu da ji balarabe a ciki ba qultu sai nace ibrahimun nahai ne ƙala sai ce min arabi a mana mawali to shi daga larabawa ne ko daga babayi kultu sai ce min arabi to shi daga daga larabawa ne yanzu an dace shi da daga larabawa ne shi ibrahim an-nahayi ƙala sai ya ce wailaka farratsa alayya zuhuri ce kai canka sai yanzu na ji kaya yabon bakin cikin da ke raina duk wani tambaye ka duk garuruwan nan yanzu sun koma hannun bobayi kenan sun da shugabanni a kansu sai yanzu ka faɗa balarai bai ɗaya wallahi da Allah nake rantsuwa in ji Abdul Malik bin Marwan la yasudanna al mawali al akabiri wallahi sai an wayi gari bobayi sun zama sune shugabanni akan manyan mutane hatta ya haɗu balaha ahal al manabi wa innal arab tahtaha har sai ta an wayi gari wata rana larabawa na zazzauna a ƙasan mumbari bau bawa ya hau kan mumbarin shi da musu hudu ba na Allah ba ga haka ba shehu ibrahim ya sadallah anhu ko a masar a jami'ar azhar sharif ya hau mumbari ya karanta hudu ba ya sallar juma'a duk larabawa ne zana a gaban su suka dinga kuka ko wanne da ya jika alkyabbasa da ya jika bayansa da hawaye shehu ya sako ya ba da sallah Mahmud Shaltut wanda shine shugaban fatawa na Jami'ul Azhar Sharif a lokacin ya tashi rungu shehu cikin jazaba yana kuka yana cewa wallahi anta shehul islami ba shehul dariƙa ba da Allah nake nan tsawa kai shehul islami ne ba shehul dariƙa ba ma wato ka tsallake magana shehul dariƙa kai shehul islami ne ma gaba da shehul musulunci ne duka wanda a tarihin wannan gurin Jami'ul Azhar Sharif tunda aka ba shi ba wai maganan ma a ce baubawa ba ko baka fata a'a ko da ma dan afirka wanda ba dan misra ba a laraba ma sai dan masar saboda abu tasumanci irin nasu bai taɓa hawa wannan mumbarin ya hudu ba sai shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu to ka gani ashe abinda abul malik ibn ibrahim ya hanga wata ran mu mun ganshi ma mu mun ganshi ma kai kai hudu ba kuma kai sallah larabawa suna kwalla suna faɗin subhanallah rabbi ya maka ilhama ko kamar yadda mawaƙin mai ke faɗa to kaji faƙala sai ce ya amiral muminin inna ma huwa amrullahi sai zuhuri ya ce ya sarkin muminai ai lamarin na Allah ne wa dinin kuma addinin Allah ne wa man hafizahu duk wanda ya kiyaye addini sada shine zai zama shugaba wa man dayyahu wanda ya tozata addini kuma sakaba to wannan shine zai faɗi kuma ba kowa ba saboda ai addini suka rika ba wai da karfin tuwo suka zama shugabannin ba wa hadha al-eid al-azim wannan idi mai girma shine maulidi wal mawsim al-jasim wannan taro wanda yake gwaggwaba lizikira hadha an-nabi al-mubarak dan ambaton wannan annabi mai albarka yaziduna quwwatan yana ƙara mana ƙarfi wa yamlau qulubana imanan yana cika zuciyoyinmu da imani wa yaqinan da kuma yaqini wa azman da kuma azama qala ta'ala ubangiji yana faɗa muhadiban hadha rasul al-azim yana mai zance da wannan annabi mai girma yana cewa kullu naqsu alayka min ba'ir rasul ma nusabbitu bi fu'adak hakika muna karanta maka labaran annabawan da suka shude don mu tabbatar da wato zuciyarka da ita fi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana man Allah sallallahu alaihi wasallam ko kikkiawa ya tabbata a cikin sha'aninsa faqad a ada kullahu li hadha din hakika manzo Allah ya bada dukkan lokacinsa da jikinsa da dukiyarsa ga wannan addinin dan dauka wannan addinin da kuma kafa shi nafsuhu wa maluhu wa ahluhu ya ba da kansa ya ba da dukiyarsa ya ba da iyalinsa wa ashabu da sahabbansa fa aqamahu sai da ya tsaye da wannan addini wada amahu kuma ya kafa shi wa dafa anhu kuma ya kiyaye shi kare shi wa qatala fi sabilihi har sai da manzo Allah ya yaki dan dauka wannan addini wa hajara manzo Allah ya bar gida ya koma ya hijira hatta amsar kalimatullahi hiya uliya har sai da kalmar Allah ta zama ita ce madaukakiya wa kalmatul ladzina kafaru sufla kalmar wa'anda suka kafarta kuma ta zama ita ce a ƙasa wajazahu khairan sallallahu alaihi wasallam Allah ya sallace gare shi wajazahu khaira ma jaza bihi nabiyyan an ummatihi Allah ya saka masa fiye da abin da yake saka wani annabi da abin da yayi wa al'ummarsa ayyuhal ikhwa ya ku yan uwa la unhi kalimati hazihi bazan gama wannan kalma ta banci shehu hatta ahmadullahi ilaikum hasana gode muku Allah sai na gode wa Allah ala tahariri mu'zamil bilad al-islamiyya wal arabiyya fi afriqiya wa asiya a bisa wato yadda mafiya yawa daga cikin garuruwan musulunci da kuma garuruwan laraba suka samu yanci yancin kai a afirka da kuma asiya na gode allah da wannan wa kama as'aluhu ta'ala haka na nake roƙon allah tabaraka ta'ala an yi harir baqiyatal baqiya allah ya yantar da sauran waɗanda suka rage suke kashin wato mulkin mallaka wannan ku sai da allah ya cika shi wannan bore shi radiyallahu bai kwanta bai da daga london ba sai da zama sauran kasar da ake mulkin mallaka afirka duk sun samu yanci mun gode Allah radiyallahu anhu fatahar fat- hmm? fatahar da Palestine fatahar da Palestine sai Allah ya muna fatan Allah ya yan- ya yantar da Palestine allati hiya kubra qabayana ma'ashal muslimina wanda ita ce mafi girman qadiyar da ke gaban mu muta- mu dandazon musulmai wa yaruddu ila lil musharriduna Allah ya dawo mana da wanda suka zarme ko wanda suka gudu wa yarji'ul haqqa ila nasabihi wa yarji'ul haqqa ila nasabihi Allah ya dawo da gaskiya ya zuwa ga mafakunta wa yawma idhin yafrahu al mu'minu bi sallallahu a wannan rana musulmai za su yi farin ciki da nasarar ubangiji tabaraka wa ta'ala wa kadhalika al janubul arabi al mankub wa kashmir al basila haka na wato yammacin arab a kudancin lara kudancin kasar larabawa almankub wanda ya zama an mamaye ta wa kashmir da kuma ƙasar kashmir albasila wadda ita ma take cikin yaƙi da Allah ya yanta su wasu Allah ta'ala an yi wa fi ga ƙaritar musulmin ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da jagororin musulmai wa wulatu umurihim da kuma majibanta al'amarin musulmai wa yansuruhum Allah ya taimake su wa yajma'a shamlahum Allah ya tattara taron su alal haƙi a bisa gaskiya fi zilli kitabillahi a cikin wato inuwar littafin Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallama da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa khitaman a ƙarshe inji shehu arja jazila shukuri min kulli qalbi ila ikhwati fillahi aljaliya al-arabiyya al-muslima wato ina kaunar wato gwaggwaɓar godiya ta tabbata min kulle kalbi daga zuciyata ila ihwati zuwa ga 'yan uwana fillahi a cikin Allah aljaliya da arabiyyatul muslima wanda suke wato a sune ahal jaliya kasar ta laraba ta musulmai fa qaddarabu masalan fi tamassuki bil uhuwal islamiyya domin yanzu sun ba mu kyakkyawan misali wajen riko da 'yan wantaka ta musulunci wa sharakuna fi sara'in fi sara'in wa barra kuma gashi sun sun yi musharaka da mu sun yi tarayya da mu a cikin halin farin ciki da kuma halin kunci nusratul lil islam dan dai taimakon musulunci kawai fahum khairu jiran su ne wato ma'abota wato mafifitan makota wa arjullaha an yudiba lahum tawfiq ina roƙon Allah tabaraka ta'ala ya dacar da su ya dawo wajen da dace gare su ayyal ikhwa ya ku yan wa daba idukum idin ku yayi dadi wa kullu amin wa antum bi khair Allah maimaita mana wassalam ibrahim yas al-kawlahi da sab'in khalana min rabiul awwal ranar bakwai ga watan rabiul awwal shekara ta 386 da hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yana nan mako yana sauraro da dubu gani